والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله يوم har yanzu dai yake mun karanta kitabul muna cikin kitabul hajji ne a littafin bulugul maram yanzu za mu dan taɓa wasu hadisai daga cikin littafin sunan na imam tirmidhi ma ja a fi tagaliri fi tarkin hajji abinda ya zo a cikin zafafawa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi akan wanda ke samun daman sauke farillan haji في سكت مسجد زوجها حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعه بن عمرو بن مسلم الباهلي حدثنا ابو اسحاق الحمداني عن الحارث عن علي قال wannan hadisi ya take ne zuwa ga sayyidina Ali sallallahu wajahu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man malaka zadan wa rahilatan duk wanda ya mallaki guzuri ya kuma mallaki dawa wato a yanzu kenan sai a ce ka samu kudin zuwa ana ka samu kuɗin biyan jirgi ka kuma samu kuɗin da za ka kashe kuɗin da za ka yi hidimanka a can na abinci da abin sha da sauransu gana da shi kamar misali idan aka ce zuwa aikin haji kamar yadda ya gabata miliyan ɗaya ne da dubu ɗari biyar Allah ya sauwaka mana Allah ya dawo da shi ƙasa ya dawo da limin da kowa ba zai samu daman tafiya. To sai ya zamanto kana da miliyan biyu a gida ko miliyan biyu da ɗari biyar ko miliyan uku wanda ba sa cikin abin da ya shafi wani baki ko wani hidima a gabanka ga kuma lafiya ga kuma lokaci wannan fa a tsawwace kenan an tsawwace amma ba a tsawwace ba sai a ce sai za ka bar wa iyalanka abin da za su ci har ka dawo ko kuma kana da kuɗin da zai biya ma kujera ƙaramar kujera to ka faɗa cikin wannan laifi Abu sallallahu alaihi wasallam ya ce tublibuhu ila baitillahi wannan guduri da taguwar za su isar da shi har ɗakin Allah walam ya hujja amma ya ƙeƙashe ƙasa bai je ya yi aikin hajji ba fala alaihi kar ya damu abinsa an ya mutu yahudiyan ya mutu abinsa ba yahude au nasaraniyan ko ba nasare kar ma ya ɗauka cewa akwai bambanci tsakanin mutuwansa ba yahude da mutuwansa ba nasare da mutuwarsa a wannan yanayi Allah ya tsare wa zalika anna Allah yaqulu fi kitabi wannan kaman ta'aliki ne na rawi ta'aliki ne na rawi manzo sallallahu alaihi wasallam ba irin lafazin sa bane yace wa zalika anna Allah kaza kaza shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan dai mana istidlali da aya sai ce faqarahu in shi isu misali ku karanta ko kun kunto ko kuma ya tafi kun kitabullah sai kawo aya to shine shine ta'aliki rawi yace wa zalika dalilin da yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka annallaha يقول في كتابه الله سبحانه وتعالى أنا بدأ القرآن ولله على الناس هج البيت من استطاع إليه سبيلا Allah ya wajabta wa mutane hajjantan ɗakin Allah matuƙan duk wanda ya samu iko zuwa yi wannan aiki قال أبو إيسى أبو إيسى طبعا أكرشيني الله يسي ومن كفر ko ba haka bane shi ne shi ke kawo man karshen ayan ba wannan gabar wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina tsammanin haka ne ko to kaga ashe wanda ya kafurta Allah ya ce to kaga wanda bai je ba kenan ya kafurta ala abu isa abu isa ta hada hadisin gharibun wannan hadisi ne marwayi sa garibi ne la na'rifuhu illa min hadha alwajhi ba ma san ba mu san wannan hadisi da sai ta wannan riwaya وفي إسناده مقال أتكين إسناد حديث أقوي لن تتوناوا نإنجنسنسا وهلال بن عبد الله هلال بن عبد الله مجهول بأسان شبا والحارس يضعف في الحديث كما حارس أنا رونا ناجع حديث كما إذا حديث غريبي mun sani dai a littafin nan ɗan ƙarami halarin ilimin hadisi ya ce wa kul garibun ma rawa rawin faqat wa kul garibun ma rawa rawin faqat kace garibi shine hadisin da marwayi guda ɗaya ne kawai ya roto isnadin dukkan sa yake cikewa to idan wannan ba matsala bane amma idan wannan mutumin ya zama sika ne shikenan hadisin sa ba matsala dan an samu hadisi garibi amma daga ruwayan suqat ba matsala dan koda ziyada ce ta suqat maqbula ruwayat suqat ma maqbula amma idan aka samu shi kuma garibi ne sannan kuma wato a cikin isnadin sa akwai wani dan abu to kuma hadisin ya zama da'ifi na'am ma ja fi thawabil hajj wal umra abin da yazo cikin ladan haji da umra حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشجي قال حدثنا أبو خالد الأحمري قال عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير حوة الحديد والذهب والفضة وليس للهجة المبرورة ثواب إلا الجنة قال وفي الباب عن أمر وآمر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح قريب من من حديث ابن مسعود هذا akasin wancan wannan hadisi daga kan isnadin sa tun daga Qutayba har zuwa kan Abdullahi dan Mas'ud yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace tabi'u bainal hajji wal umra kurin a hada tsakanin kurin a biyar ma haji da umra haji da umra haji da umra kana yin haji kai umra kai haji kai umra kai haji kai umra naji wani shashi a jana ce wai yawai ta aikin haji da umra ma ba lada Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi eh ai mutane ta kiyai ne yawwa yanzu da ka gina makaranta gara ka ba wasu ƙarfi kuɗin sun ci so a wurin su ya fi albarka saboda mutane ba Allah suke so ba kan su suke so da ka gina masallaci ba za su ce aikin banza kake gara ka ba mutane ka dan ba wa mutane ka rarraba wa mutane su samu na kashewa to nan din ina na kashewan a zamanin manzon Allah tun ma suke yawo da kuma gashi na cewa a yawaita haji da umra a biyar da haji wa umra a biyar wa haji wa umra ai da an manzo sun in sun ban sani ba ko sun fi manzon Allah sanin abin da ya kamata amma inda haka yanzu manzon Allah ce in ka samu kuɗi da tafiya ka je mai ka gara ka rarraba wa makwabta abu ne na asararai yawwa ko kuma idan mutum dama an ce talauci ma iri iri ne akwai talaucin da yakan kai mutum wuta sai Allah ya tsora masa talauci ya hana shi kuma godiyan Allah to ko mafi yawancin masu surutu ba talakawa ne ba waɗanda suke nema ne an zahari ginin talakan da yake ƙoƙarin cin yau da gobe shi ba ruwan da kukuwar sai ke yi abu na neman da nisa ma to su wanda ya faɗi wancan dai gaskiya ya yaki manzon Allah wanda ya ce wai aikin banza ne ka je haji ka je haji sau nawa na taɓa jin wani ma wani ma wai ma to ni me zan ce masa malam ne shi malam yana magana kun je haji sau nawa ai gara ka eh to maslaha sai ka ce ba sa biya ma wasu amma sun suna tafiya haji ya ci turin masaki kyauta su biya ma wasu maslaha ce amma ka ce wai ya bar nashi wannan kuma ka shiga fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ce tabi'u bainal hajji wal umra kurin kabiyar da tsakanin haji da umra haji umra haji umra haji umra fa innahuma yanfiyani al faqra wal dhunuba wa innan ayyuka guda biyu suna kore talauci kaji ba da jami'a ka daɗe ba suna kore talauci wa zunuba suna kore zunubai wanka ne yanda za ka ga yanda ka san wai bishiya manzo sallallahu alaihi wasallam wanda in rani yayi za ta karkata ganyen ta tsaf da zama babu ganye sai ta toho dai toho ko kamar yadda su umbrella take yin nan wa haka talauci zai karka su tuji kai wanka kenan kai dauraya yanzu ne haka kuma zunubai ma za su karkade ga baki daya كما ينزل كما ينزل كير حبس الحديد كما يندم زغا زكي مكيري yake hure daudan bakin karfe idan aka sa bakin karfe a wuta aka doddoke shi da guduma sai kaga ya daddaye ya dawo sabo ko to haka haji da umra suke yi har yanzu yace wazahabi wal fidda kaman yanda makeri yake daure wuta take daure zinariya daure azurfa ta dawo kan suna haske to in ka je haji ka dawo ke sa ake kyautata ma duk wanda bayan ya dawo aikin haji ya rasu cewa shi kan shi kenan yayi sa ko ya dawo aikin umra ya rasu shi kenan yayi sa ko a wannan shekaran ma a wannan shekaran ya je yayi umra to sadaka nawa ne za ta masa wannan ko a wannan shekaran ya je yayi haji sai ya rasu ko shi kenan ana sa masa rai dan aljanna me yasa eh saboda wannan hadisin to ta wata fuska a ce misali mutum ya je yayi umra a watan Muharram ko ko Safar sai ya rasu a zulhijja na wannan shekarar ya yi ƙara yin watanni dan aljanna ne ana tare ko ba dan aljanna me yasa ye a shekarar ne to me yasa a shekarar ne kuma ake ganin zai shiga aljanna akwai abin da nake so yi sai wa ka ce ai ba daga dawowarsa ya rasu to shi fa ya gama wani tuttunubansa an kankare an zubar sai na da sai na da kun da ya tara to yaushe kake ganin zai yi zunuban da har a wannan shekara za su kamo wayancan ibadu har su zo su kere su yana da wahala kai komai na aikin hajji me yasa aka ce daga mai alhaji ya dawo a zo a ce ka mana addu'a saboda ma kawai ya zama wani sababban Allah in ki karɓar karɓar addu'arsa ba ka ba mu araba ba walaysa lil hijjati al mabrurati thawabun illa al janna wannan ma banda yaya zunuban kuma in kai haji karbakiya to ladan an kawo tabul ne ba za ba za a ce ladan da kwaya kaza ko miliyan kaza ko dubu kaza ba a'a kawai aljanna za a ba ka kawai shi ne sakamako ala ya imamu tubi zai ce wa fil babi an amrin a cikin wannan babin akwai wani hadisi kuma daga amru wa amir ibn rabi'a an karbo irin wannan hadisi daga amr ibn rabi'a da abi huraira shi ma akwai yana da wannan isnadi da abdullahi dan habaki da ummu salama ita ma tana da irin wannan da jabir bin abdullah duk akwai irin wannan wannan isnadi wannan shine balis na imamu tirmidhi yakan hada ma isnadai da yawa ya gaya maka wanda suka suwaito wannan hadisi wanda in kana son hadisin wato wannan hadisi shine mene azizu marwi yusnaini aw salata mashhur marwi fawqa ma sala inji imam al-baykuni inji baykuni ne baykuni azizu marwi yusnaini aw salata idan mutum biyu suka rawaito hadisi isnadi kala biyu ko aw talata ko isnadi kala uku to wannan hadisin azizi ne amma mashhur mawruwi fa ba masala idan aka samu hadisi wanda suka rawaito shi sun wuce uku wato ba wai uku a cikin isnadi ba uku a cikin wato ruwa cikin su kowanne yana da isnadin sa daban silsalar sa daban to wannan ya zama mashhuri hadisi mashhur fa marwi fa masala da haka wannan hadisi mashhuri ne qala na'am qala abu isa abu isa ce hadisu ibn mas'ud hadisun abdullahi dan mas'ud nan hadisun hasanun sahihun garibun min hadis ibn mas'ud wannan hadisi hadisi ne hasan kuma sahih babu malaman hadisi ba mai littafin hadisi da yake yin irin wannan salo a cikin sihahu sai imamu turmi shi yake cewa hadisun hasanun kuma ya ce sahi to malamai wannan ma a cikin ilmin musalai hadisi yana da nashi babi musamman menene in an ce hadisi hasanun ne kuma sahihu qala ba'd ruwati annahu hasanun inda qaumin wa sahihun inda qaumin akhar domin wal hasanul ma'ruf turuqan wa gadat rijaluhu la ka sahih ishtahar wal hasanul ma'ruf turuqan hasan ruwatuhu karwati as-sahih fi kulli shay'in illa anna al hasan la ka sahih ishtaharat ruwatuhu fi ad-dabt idan ana maganar dabti to ruwa ta saba su zamu tamakkuni kaman na ruwa ta sayi ba kaman wannan ne ya ci distinction a university wannan kuma ya ci ya ci credit one to hakan sun ci credit one a wajen memorization wajen hadda su kuma masu sayi sun ci distinction an gane to wannan shine bambancin hasan to tunda dai ya ce hasanun ne kuma sahihun abin da ke nunawa babul ulama babu ulama musallan tashin malaman musallan hadisi sun auna rijalul hadisi sai suka ga aqwiya ul sun ya kai quwwatu siha wato ya kai dabtun ya kai dabtu siha sai suka ce has sahih wasu kuma suka ce a a su a awon su suna ganin su bai kai a basu quwwatu siha ba dan haka hasan ne da aka yi hasanun sahih shine masu sharri suka ce ai hasanun inda qaumin sahihun inda qaumin afar wata fa wasu ma suka ce a'a ba haka bane akwai ruwaya ce ta wata dariƙa ta zo sahihiya wata ruwaya ta wata dariƙa ta zo hasan dan haka yake ce hasanun sahihi to maganganun malamai dai akan to amma sai mene yace sai yace hasanun sahihun wa garibun to kun gani wannan sai tunna ma hadisi garibi ba da'ifi bane garaba ba ta kawo zu'ufa sai in ba daga wajen sika ba sai dai in ba daga wurin malami sanannen kaga hasanun ne sai kuma garibun garibun min hadisi ibn mas'ud a wannan layi na hadisin ibn mas'ud wannan hadisi garibi saboda ya samu ruwaici guda ɗaya to garibin yaya za mu za mu yadda shi ne za mu yadda shi ba saboda dama manzo sallallahu alaihi wasallama bai ce mana cewa wanda ya ruwaita hadisi ida ashhadtum alaihi aw fasaltum min islaini aw min salasatin aw min arba'atin aw min bai gaya mana haka ba sai mun sai mana yayi wal yuballighu shahidu minkumul ghaib shahidu shahidu nawa ne to ya isar ka ce ba za ta karɓi hadisin ba dan mutum ɗaya ne ya kawo shi ko bayan an samu duk marubutan mawkutsai ne babu wani na'am ma ja'a na'am na'am ma ja'a fi hurmati makka abin da ya zo cikin alfarman makka alfarman makka حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الأدوي أنه قال لأمر بن لأمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي wannan hadisi Utaiba ne ruwaito shi daga hadisin Laisu dan Sa'ad daga Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi daga abi shuraihi al'adawi cewa ya ce wa amru dan sa'id kwamanda ne sarki wanda mu bani umayya suka naɗa shi ya je ya yaƙi su irin su abdullahi ibn zubair wa huwa yab'athu al-bu'utha ila makka lokacin yana shirya mutanen da za su je makka su je su kai ari izan li ayyuhal amiru kunji amiru ne ya faɗin gaskiya su ba su tsoron faɗa wa sarki gaskiya ko ba sa tsoro abu shurahil adawi ne faɗi wannan ya ce sarki yi min izini wa haddisuka qawlan zan gaya maka wani zance qama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya yi shi al-gadu min yawmil fatihi gobe na ranar fatu makka me gobe ranar fatu makka ana gobe za a bude makka ce za a yi fatu makka zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sami'atu uznaya kullena sun ji wa wa'ahu qalbi zuciyana ya kiyaye wa absaratu aina ido na ya gani ina ta kallama bihi lokacin da yi wannan zance annahu hamidallahi wa asna alaihi manzon Allah ya yabi Allah ya masa kirari sun matsala sana yace inna makkata harramaha Allah maka Allah ya haramta ta wa lam yuharrimha an-nas ba mutane ne suka haramta shi balle su zo su halatta lokacin da suka dama Allah ne ya haramta shi wala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ba shi Allah ta ga duk mutum da ya yi imani da Allah da ranar lahira an yasfika fiha daman ya zubar da jini a makka aw ya abida biha shajara ko ya rinka yanke itatuwa وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم idan mutum ya ce muku to ai manzon Allah ya kai wa kafiran makka hari a makka mu ma yanzu wanda za mu yakan mu a ganin mu kafiran ne ku ce masa قولوا له كتب إن الله الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم يا إذنين ومن ظنس صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك أيوة يا ما إذن Allah bai maka izini ba wa manzon Allah ya ba wa kai ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wayannan abubuwa za su faru walam ya zallaka bai maka izini ba kai wa manzon Allah ya yi izini na'am wa inna ma adina li fi sa'atan min an-nahar ni ma awa ɗaya ne a cikin wuni man Allah ya mun izini shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni kai na ma awa ɗaya ne na cikin wuni Allah ya mun izini yace in je in ci Makka kuma da yaje ba yakin yayi ba radana suka yi suka firgita saboda manzon sallallahu alaihi wasallam ya hada musu wata irin hikima Abu Sufyana aka tura wanda zai je sai masa to ya zo ga manzo Allah ba ya taho kun ta amana kun karya alƙawari manzo Allah ya fusata Allah ya ce ya zo ya zo kun ce ya koma ya koma da ya koma kuma kun warware alƙawarra wanda har ya zo makan zai shiga ya haƙura kuka sa ƙa'idodi masu muni na rashin kunya ga ɗan adam akwai tsaurin ido amma duk wayannan ƙa'idodin na rashin yasa aka ce كل العداوة أن يريد إزالتها إلا عداوة من عاداك الحسد dukkan wani gaba to akwai ranar da zaka ga abokin gaban ya hakura ya dawo kun zauna illa adawata man adaka an hasad sai dai gaban wanda yayi gaba da kai akan hasada shi har abada in ba gani yayi ka kaskasta ba mai hasadan ka ne kawai zaka rinka masa kyauta yana zagin ka in ba ka da ciwo in ka ba shi ma in ka ba shi kyauta ma zai ji kaman ka wada masa ruwan zafi haka wani wani yazo ce manzo Allah ya rasulullahi ni ina kyautata wa mutane na amma kullum suna da tsananin gaba da ni yace wato kaman kana watsa musu doka mai zafi ko yace kware ya rasulullahi yace to ka ci gaba a haka kullum Allah yana nada maka mai baka nasara akan su har yau mai kiyama to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yasa suka kiyarda da shi kamar yadda Allah ya faɗa ba mu muka faɗa ba sai hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq hasada ne kawai shi ma hasadi duk yanda ya gane kana da gaskiya baya kinnewa ne zai rinje idan zara aminka hasanatan dahana wa ira aminka sai akan azaa akan idan ya ga sana duk wani hasana zai rinka koyewa kar a wai yana ganin an jin za ka ɗaukaka wa ira aminka sai akan in ya ga mummuna kuma ko mi kajin ta zai ta azaa to shine kawai hana to manzo Allah ya kafi duk wannan kaskas hasbin na umar suna cewa za a yi liman wadaddaniya amma kun ci amana to amma da manzo sallallahu alaihi wasallam zo sai sa kowace kabila ta yi inganta kasan la'antum la'antum a shaɗa rahabatan sun su duri don min Allah sun fi tsoron mutane kun ga mutanen zo ba wai Allah ba ba tsoron Allah sai za kun ganin da wuta an kukkulla wuta da daddare ana can tumi can kun ga akai tunga tunga kaman wajen tsaro wajen tsaruruwa yace kai yace za ku iya sai dan gangane ya je to Abu Sufyan ki so mu je zagayawa ba wanda ya sani wai za ka iya da Muhammad kaga jama'a kai ne sarkin Makka kana jin wake da sarkin Makka to za ku mutu gaba ɗaya gaba ɗaya ku gobe za a kashe ku dan Muhammad ya muku shiri ba kaɗan ba ki zo mu je zagaye wannan wutan fa bani sai da kabilan bani wane wannan fa da wutan kabilan bani wane ne su ne suka yi zango a nan ana da tafiya ana ganin wannan wuta a ga zangon wayannan a ga wayannan a ga wayannan Abu Sufyan ya koma kawai da ya shiga maka ya ce ba ku alaƙa ka da lakobi Muhammad wallahi wala ku iya da Muhammad kowa ya tsira da shine kawai to da safe kuma ba da aka hada tambarin yaji ana tafiya ana ana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha Allahu akbar Allahu akbar to ja alhaq wa la qalbatin sai kowa ya shiga gida Rasulullah alaihi wasallam ce duk wanda ya shiga gida abin to ya kasan son mulki ne wanda ya shiga da abin su bayana ya tsira na dan bar mun sauran wani abu a can ni ba a ganni da barci duk wanda ya shiga gidan wani ya tsira aka yi ta gudu ana cika gidajen to sai wanda suka danyi dan rashin mutunci ne a bakin gano gano shigowa to ne aka dan kakkalma sa to sai man sallallahu alaihi wasallam shi ma sa'a ɗaya ne a cikin wuni aka ba shi damar shiga makka da yayi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam da yake nasarar ta Allah ce صدق الله رسوله الرؤيا بالحق يوم شيء تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون كما قال الله يتدخل ساعتكم يا أكن تقول lokacin da sarakunan yaƙi sun ci nasara haka suke yi suna ihu suna alfahari ana jinjina ana taimu ina wani ba mu ba sai manzo Allah ya ce yana isin fiyar da kansa haka saboda kar ya nuna wani izza walillahi izza amma kuma Allah ya ce mene shi dan gatan manzon Allah manzon Allah dan gatan Allah ne abinda Allah ya bawa kansa sai ba manzon Allah walillahi izza wa li rasulihi wa lil mu'min walakin al munafiqina Allah aka yi manzo sallallahu alaihi wasallam shi sa'a ne ninna وقد عادت حرمتها اليوم wato algadu din nan ina son ce wace gari wace gari daga randa aka ciyaki bayan an gama cin yaki an yi nasara to mutane su ce wato tunda an yaki maka daga yau haramci ya tsare shine manzo Allah ya wannan yace wa qad adat hurmatu hal yau yau haramcin ta ya dawo yau yau ce jiya ne yau kuma wace gari haramcin ta ya dawo ka hurmati habil amsi kamar yadda ta haramta jiya haka yau ta haramta wal yuballighu shahidu al-ghaiba wanda yana nan ya gaya ma wanda baya nan ko garibi ne ai shi dai zai isar da nan ko ba haka ba na'am fa qila li abi shuraihin sai aka ce wa abi shuraihu ma qala laka amru lokacin da zai ma amru masjid mas'ada wannan magana me ya taimaka da ka gaya masa wannan magana kala ya ce ana alamu minka bi zalika ya aba shuraihu ni fa na ji kama sanin an yi haka ya aba shuraihu innal hurama innal harama la yu'idu asiyan wala faran bidamin shi harami kaji tawilin baya kare wanda ya sabi Allah ya gudu ya je wala faran bidamin wala wanda ya kashe wani ya zub da jininsa ya je ya kuya a gurin wala faran bi harbatin wala wanda ya gudu ya je wurin da makami shi ma yana son ya fara kala abu isa abu isa ya ce wa yurwa wala faran bi hirziyatin duk ana ruwaito shi da wannan qala wabil badi yace a wannan babin akwai abi huraira an abi huraira an karbo irin wannan hadisi daga abi huraira ta wani isnadi daban wa ibn abbas an karbo irin wannan hadisi daga ibn abbas qala abu isa abu isa yace hadisu abi shuraihin hadisun abi shuraih wa hadisun hasanun sahihu wa abu shuraih lil khuzai ismuhu khuwailid abin shuraihi dan kuza'i ai alkunya ce abin shuraihi ko wane ne shi malaman hadisi suna son an ce baban wane a fito da sunansa koro koro saboda baban wane suna da yawa idan aka ce baban wane sai a ce wane ake nufi shine yabu isa ya fitar mana da shi yace ismuhu kuwailid bin amrin asalin sunansa kuwailid bin amrin ne wa huwa al-adawi shi ba adawai ne wa huwa ka'abi kuma shine ka'abi in kaji an ce adawi ko ka'abi duk shine wa ma'ana qawluhu wala faran bi kizatin ya'ani aljinaya yana nufin wanda yayi laifi yayi jinaya ya zubda jini ya gudu يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الهرم فإنه يقام عليه الحد wannan haka yake a cikin amma a yaki ba Allah alam su suka sani tawilin su da suka yi
haka yake a fiqhu wato shine Imam Abu Isa ya fa- ya fassara mana yace menene yake nufi abin da yake nufi da ya gaya masa haka amru abin da yake nufi shine ya kulu man jana jinayatan wanda ya jinaya ya yi kuma wai kashe wani ko ya ma wani rauni aw asaba daman ko ya tantanci a zubda jininsa saboda ya zubda jinin wani summa laja ila al-harami sannan ya tafi harami wa innahu yuqamu alayhi azabi har harami a kama ta a masaji wannan amma ba zai bada kofar a ce a je a yi yaki a cikin maka ba in ba haka ba to yaushe ne ba za a yi ba eh in ba so ake haifu ne yan sai sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yaushe ne ba za a yi ba ko inda kaga an yi fada fada ne da wani inda kaga an yi yaki tsakanin wani ne da wani Allah ya tsawaka. Na'am.
ma ja'a wannan kamar mun yi shi a wancan hadisin amma dai bari mu karanta amma mun yi shi wancan sai ma ja'a amma da akwai ƙarin bayani ma ja'a kam hajjan nabi sallallahu alaihi wasallam mun muku tambaya muka ce hajji nawa manzon Allah yi ko abinda yazo hajji nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi haddathana abdullah ibn abi ziyad al-kufi haddathana zaid ibn hubab an sufyana عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث هجج wannan za ku ji sabon magana an karko daga abdullahi cewa manzo sallallahu alaihi wasallama hajja salasa hijajin yayi haji guda هجتين قبل أن يهاجر وهجة بعدما هاجر ومعها أمرة فساق ثلاثا وستين بدنا وجاء على اليمن وجاء علي من اليمن ببكيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة فنهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد حباب ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد قال وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته لم يلحد هذا الحديث محفوظا وقال إنما يروى عن ثور وعن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا bari mu hada da wannan حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال هجة واحدة وأتمر أربع أمر في ذي القعدة وأمرة أمرة الهديبية وأمرة مع هجته وأمرة الجيران إذ قسم غنيمة هنين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهبان بن هلال هو أبو خبيب البصري وأبو حبيب البصري جليل ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان yasa na haɗa shi saboda
saboda kar gaban ku ya faɗi ku ce satin da ya wuce
na'am abdullahi dan abi ziyadin ne ya rawaito wannan hadisi hadisin ya dire kan jabir dan abdullahi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haji uku yayi haji biyu kafin yayin hijira yayi kuma haji bayan yayi hijira tare da umra to a wannan a zai yiwu amma dai malaman shari'a ba su lissafa wancan hajjojin ba don zai yiwu ma tun kafin a masa aiki a masa aika ya yi irin hajjin nan tare da 'yan jahiliya duk zai yiwu yawwa wanda shi ne ma ya zo ya tsora ma hajar al'aswadi a wurinsa ba an sake ginawa kaga ai zai yiwu ma da aka tsoron dole watakila an zagaya an yi ko umra ko wani abu mai kaman haji kuma ga hadisin nan na cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya je ya halarci kutuban nan ta wannan Qutbul Sa'ida al-Iyadi Qutbul Sa'ida al-Iyadi wanda manzo Allah kutuban sa ta kutuban Qutbul Sa'ida ta burge shi ainin shi a zamanin jahiliya ne mashahurin mai kutuba ne kuma shi kaman malamin nasara ne yana zuwa yana balarabawa kutuba to kuma yayi kutuban ne a a can Amina a wajen kasuwan suko Ukaza kasuwan Ukaza saboda haka wayannan irin wayannan ba a lissafa su na'am yace salas yace yayi haji yayi haji guda biyu sannan yayi kuma haji da umra ita ce wanda muka ce haji ifradi ya dauko da yazo kuma sai ya ya hada da ke kirani sai ya ce haji ta shiga umra umra ta shiga haji kamar haka ko na'am yace ba'da ma hajara wa ma'aha umra fasaqa salatan wa 60 badana ya koro taguwa 63 wanda ya kawo wa dakin Allah a matsayin hadaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waja ali min al-yamani bi baqiyatiha sayyidina ali kuma yayi gashi ya taho daga yaman lokacin an tura shi sun musulunta har manzon Allah ya jira saboda munna dan ya tura mutane da yawa ba su musulunta ba sai sayyidina ali ya je sai suka musulunta gaba ɗaya su yaman ta musulunta gaba ɗaya kisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta al-imanu yamanin imani dan yaman ne yaman duk inda abin da ya zo daga yaman yana da albarka yanzu kuma su aka matsa musu Yaman da Syria eh wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi yamanina wa barik lana fi shamina Allah ka mana albarka a Yaman ka mana albarka a Sham ka mana albarka a Syria ka mana albarka a Yaman sai wani najidi ya ce wali najidina ya rasulallah mu ma najadu muna ciki Allah ya ce Allahumma barik lana fi yamanina wa barik lana fi shamina da mana albarka a yaman din mu kai mana albarka a sham din yace wali najdina ya rasulullah mu ma najdu asam Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma barik lana fi yamanina wa barik lana fi shamina Allah kai mana albarka a yaman din mu kai mana albarka a sham din mu sai ya sake cewa wali najdina da riyad kasan nan ne wajen najadu da wajen riyad ne kuma zu sallallahu alaihi wasallam sai hunaka zalazil wal fitan wa biha yadlu qarna ash-shaytan yace daga najadu ne girgizan tashin hankali zai kullo wa musulmi a addini yace a najadu qaho biyu nake dan za su kullo saboda haka banda najadu to sai kuma gashi Muhammad dan Abdul Wahhab ya bullo daga Najd yace kuma duk sauran duniya kafirai ne shi kadai ne ya gane tauhidi sai musuluntar da duniya kuma kana son mu amince mu karbi abin da yazo daga malamin Najd ai wani tsohon malamin ma ya taba zuwa tun ma manzo Allah bai hijira ba ya zo ya zauna da su Abu Jahl da Abu Sufyan ko ke da cido daga ina ce tsoho ne daga najud na kun taro a kan muhammadu shine da na ji labari na ce bari in zo in taimake ku da shawara to a ci gaba da shawara ce yanzu dai maganin muhammadu in gina ɗaki ba kofa sai dai can sama ne mu jefa shi ta sama sai mu nane saman sai mu bar yar taga yar karama mun bari sai mu ɗauki abincinsa muna zura masa ta nan har ya mutu mun huta ne ka tsaya wajen shawara ya yi ba kai ba shawaran yara shawaran yara kai ba yaushe mutanen sannan da nan za su je su yi ta taruwa su ƙara yawa su zo su yaƙe ku su fasa wannan ɗakin su cire ku sanya sawa tsohon na gari shi ne faɗi haka ya ce shawarar yara ne bai yi ba aka ce to yanzu abin da za mu yi mu kore shi a gari kore shi wani kore shi mun kore shi mun huta ya ji can zai gama abin da zai yi sai wai wai wai ga yaro ne ga yaro ne ba ka da hankali yaro ne ku kore shi can ya je ya tara mabiya in suka yi yawa kuma abin da suka yi kenan ai in suka yi yawa sai su dawo su yaƙe ku a cikin garin nan fitar da ku kusan da shawara wannan shawaran yara ne eh wani ya ce to to yanzu ni ina ganin dai kun ga yanzu muna tsoron Quraish ne musamman kuma bani Hashim muka yi abu za mu jawo yaƙi ne mun san taɓa ɗan ƙabila na ɗan sai a samu yaƙi ka san su lokacin suna ma da ɗan kishin da babu yanzu larabawa da ta musu hamiya hamiyatul jahiliya to ita ce ma Allah ke mana yanzu babu ita ma hamiyatul jahiliya babu ita ba islamiyya suna tsoro kana ɗan taɓa ɗan ƙabila to duk ƙabi danginsa ko yaye ko mimuninsa irin su ta abbata sharran wasu yan iska ne ni goji na da ba amma duk da haka ana ba a taɓa to komi munin sa sai kabilar su ta so sai sai sun ɗauka an san ɗan uwan to shi yasa suke tsoron taɓa Muhammadu to yanzu ya za mu sai a sai wannan mai dan ba da shawara inda ya kusa zan da ya fi dacewa da na da shi ma sai mu haɗu kabila kabila kowane kabila ta cire mutum daya kowane kabila ta cire mutum daya mu zo mu haɗu daidai yawan kabilun larabawa kowa da takwabinsa sai mu kamo muhammad mu ɗaure shi mu zo mu kwantar da shi kowa ya tare shi da takwabin kowa ya zama kowa ne da ya tara takwabin a jikinsa in an yi haka ba wata kabilan da za ta zo ta ce ai ai ai ai bani hashim ba inda zai ce lafiya shi duk kabilun larabawa za su ba karshe su ce mu tara musu rakumi ɗari jiyan ɗan uwan ya mu tara mu biya ya ce madalla madalla kai ne ka san shawara yayi shawara yayi tsohon najadu kenan tun daga nan aka samu tsohon najadu to shi ne suka yi wannan gangan ko suka je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan su yi wannan kuma to suna zuwa kuma Allah ya ja manzon Allah to zukan hijira ta yi a tafi hijira da duk na gaba sun yi gaba sun tafi amma shi yana shi ne ya fito yasa ne sa Allah zuba musu bacci suna kwakwanci a kofar gida suna jiran sai tsakan dare yace sayyidina Aliyu ka kwanta a nan ka lulluba kan gado wannan ina tsammanin wanda kawai dan sa shi wannan idan an zo an kawo min hari shine wannan almajirin na eh ko ko ya kuma dai eh ko kwanta ka lulluɓu da mai an zo kaje ni ne ka sani ka sani ba ka wani shakka ka san ni a zo kajewa amma saboda da'a da biyayya muridi na gaskiya muridin sadiku Rufin ce to zo kwanta a kan gado na ka lulluɓi da mayafina saboda zan ba ka kayayyakin amana na ba mutane ka mayar musu. Ni kuma in sulale. Oh, a karama kallon ji wato ji ni wato ni ne kadai ba ya so ai bi in ba ya sa gungume mana ya rufe ko wani abu amma sai da ɗan adam wannan kasan yan yanzu ya zafi da ai a na ɗauka tifa mana ko ya katifa a naɗa ko wani buhu a rufe amma a ce ni sai da na aliyu ne ya yadda bidaka abi wa ummi ya fanshi manzon Allah da wannan saboda haka ba karamin mutum bane a wurin Allah sayyidina Ali yace ka kwanta a gurin eh kwanta suna nan yanzu su da yawa wanda suka sadaukar da kansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya da raka ni cikin kogo ya raka ni ya rinka ya toshe nan ya toshe nan duk ya san macizai ne a kogon sai sai ya ga wasu ramuka biyu ba sauran tsumma sai ya sa kafan sai ya toshe nan ya sa kafan sa ɗaya ya toshe nan ko maciji ya ta karansa ya ki daga kafan sai dai guminsa na zazzabin harbi ya rinka ɗiga kan manzo Allah manzo Allah yana bacci kuma shi yana jiran manzo Allah ya kar a tashe shi a bacci ko bacci kar ya kai rasa sai ya tashi ya faru ya ga gumi ko ina sai wa mace manya manyan kumurci ne guda biyu in in je ya kama kafar sa ya ya masa to yanzu wayan nan kaga kana ce ba zai ma Allah komai ba me kai kai har Allah ya ce daniyat naini izu ma fil gari إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا kowannen su ba kan wallasa ba ne ba kan wallasa a cikin wallahi ba dan annabi shine karshen annabawa ba duk wayannan gagaruman annabawa za a yi yasa yake cewa ulama ummati ka anbiya'i bani isra'ila sai kai alaran ma ustaz kai ne ka anbiya bani isra'ila banda sayyidina abubakar banda sayyidina umar banda sayyidina usman banda sayyidina ali wa su ba ka anbiya bani isra'ila bane kai ne kawai a ulama ummati ka anbiya bani imam imam kai ne ka anbiya bani isra'ila banda wayan to kai wace ta tsiro to shine to shi yasa najadu ta zama kazama mu ba abin da zo daga najadu ne mara ba da shi ba to manzo Allah ya soke sai yasa ja'a aliyun aliyu yazo daga yaman da sauran a cikin su akwai raqumin abi jahal raqumin abi jahal wanda aka ce ya kada abu jahal yadda shi naga abin da ya gani ni ba zai yaki ba aka kashe abu jahali aka samu ganima wannan rafin imam al-busiri yana cewa har dabba ya fi mutum hankali iza aban filu ma a ta sahibul fili walam yanfa'il idza wazzaqaw tsairan ababilin shi giwa mahamudu ana ce masa mahamudu babban giwa wanda abraha ya hawo ya zo ya rusa ɗakin ka'aba abal zilu ma a ma a ta sahibul fili mai abinda mai giwa yake so ya yi giwan yana ki in an tura shi sai ya kau sai ya juyo ana duka sai wannan me yasa mu mahamudu ne me yasa ne yau kuma ba mu taɓa sa shi yaki yaki ba ba mu sa shi aiki yaki ba an yi baka makka sai ya kauce ya yi wani guri mahamudu ke ya lalle ya ci sunansa lalle mahamudu sai shi ne imam al-musi da ke ce lokacin da giwa ya ƙi abin da sahibin tini yake so ya ya ce kaga a ce lam yanfa in jiga wadda kawo hankali da kaifin hankali bai amfani ba dabba ya fi mutu to haka ma raƙumin abu jahali ya fi abi jahali ya Allah ya cika masa burinsa fi antihi burratun min fiddatin a hancin raƙumin abi jahali akwai wata zobe na azurfa fana har har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya soke dukkan wannan taguwa har da raƙumin Abi Jahal aka yi hadiya wa Allah kaga Abu Jahal ya yi asara raƙumin sa ya tafi zai je aljanna shi kuma naji ba babu wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kulli badanatin bi bid'atin wa mazala yana son ya sha abincin wa ya ci wa'annan dabbobi duka ya za yi ra kuma a ni zan iya ci ra kuma nawa 63 ko a yanka mu tsokoki manya-manya guda 63 a ƴan ƴan da daidaita to amma manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya sa aka yanko nama tsoka tsoka guda 63 din daga kowace kakuwa fa tubihat sai aka zo aka dafa su a kwano aka yi romo wa shariba min maraka sai manzo Allah ya sha romon romon ya sha ta haka ya sha romon ya ci duka cikin hadiyansa ya ci daga hadayansa ala abu isa abu isa ce wa hadha hadithun gharibun wannan hadisi ne ba komin hadisi sufyana daga hadisi sufyana la na arifu ba mu san shi ba illa min hadisi zaid khubbab sai daga hadisi zaid khubbab wa ra'aytu abdullah ibn abdurrahman naga abdullah ibn dan abdurrahman rawa hadha alhadisa ya ruwaito wannan hadisi fi kitabihi a cikin littafinsa a cikin daga Abdullahi dan Abi Zaidin ko kutubihi daga littattafansa daga Abdullahi dan Abi Ziyadin qala yace wa sa'altu Muhammadan sai na tambayi Muhammadu an hada game da wannan hadisi falam ya arifu yace dai ya shi bai san wannan hadisi min hadisi sauri daga hadisin sauri an Ja'far daga Ja'far an abi daga babansa an Jabir daga Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'aytu na sake ganin wannan hadisi lam yaqud hadha alhadith mafuzan wannan hadisi bai zama a haddace ba a haddace shi ba wato ba wato malaman hadisi ba su dauko shi ba shine ma'ana bai zama haddace daga wurin su ba wa inna ma yurwa an tsauri daga tsauri ake ruwaito wannan hadisi an abi ishaq daga hadisi haka an mujahidin daga mujahid mursalan shi ma mursali ne saboda haka shine mace bari mu karanta na gaba na gaba sai ya ce haddathana ishaq ibn mansur daga ishaq mansur ya koro hadisin har zuwa ga Anas dan Malik kam hajjan nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaya haji nawa manzon sallallahu alaihi wasallam yayi Anas dan Malik aka tambaye shi katada ne ya tambaye shi kala yace hijjatan wahidatan haji ɗaya manzon Allah yayi wa atamara arba'u umarin amma yayi umrori guda hudu fi zulqaida akwai wurin da ya a zulqaida wa umratul hudaybiya da umran da ya na sulhul hudaybiya wa umratul ma'a hijjatihi da umran da ya tare da hajjin sa wa umratul jirana da umran da ya na jirana in qasama ganimata hunaini lokacin da aka yaki hunaini ya raba ganima yayin umra ala abu isa abu isa ya hada hadisin hasan wannan kuma hadisi ne sai hasan kuma sahih kaga ba a magana wancan wanda ba a san ma barwai wa hibban ibn hilal hibban ibn hilal shine abu abu habib al-basri dalilun babban malami ne fiqatun amintacce ne wasaqahu ya haya ibn sa'id al-qattan ya haya ibn sa'id al-qattan al-qattan mashhurin malamin hadisin nan malamin malamai na hadisi daga ciki har da su Abu su Imam Bukhari da sauransu ya ya amintar da wannan insha Allah anan za mu kwana abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu ladan sa kurin mu Allah ya bi mana aqulu ma sami'tu wa astaghfirullahi li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum assalam tana Saudiya ita ce yanzu a wajen Riyadh take wajen Riyadh nan ne na jadu Riyadh ne eh ba cikin Riyadh din bane sunanta Dir'iya eh eh to kaman kudu maso gabas gabas haka take eh gabas gabas ne kudu kudu da iya cewa Makka Makka ko kuma Makka ko Madina za mu ce saboda haka jirgiyar nan kuma kowa ya tabbatar garin babban mutumin kunnan
dan najadu
turkiya ta turkiya ne najadu kuma hakimin najadu ba'ud shi ne ya taimake shi su ta haɗa kai suka yi yashin da suka yi a suka kwace ƙasar suka mai da ita ƙasar wahabiyanci muhammad bunu a muhammad bunu abdulwahab shi muhammad bunu abdulwahab shi ne malami da ya da wannan harka ba'ud shi kuma ya taimake shi Muhammad bin Abdul Wahhab ya aiki Abdullahi dan Muhammad dan Abdul Wahhab wanda shine muhaddis tare da Abdul Aziz bin Mas'ud shi Abdul Aziz bin Mas'ud shine dan Saud sarkin Najd wanda shi ne ya kafa daura amma shi Mas'udu bai kafa daura su dai suka yi ta yaki da shi da Muhammad bin Abdullah ba su ci nasara ba har rayuwar su ta kare dan sun yi tsawon rayuwa wajen shekara 90 da wani abu rayuwar su ta kare sai suka bar gado wa ƴaƴan Abdullahi dan Muhammad dan Abdul Wahabi da kuma Abdul Aziz dan Sa'ud to su ne suka ci nasara ta hanyar agreement da suka je suka cimma da gwamnatin ingila lokacin an ingila ta ci dukkan garuruwa amma ta rasa yadda za ta tana tsoron yakan maka za ka ce to ai gashi akwai wasu mutane suna suna yaki a makan aje a goya ma musu baya shine aka kira Muhammad dan Abdul aka kira Abdullahi dan Muhammad dan Abdul Wahab tare da Abdul Aziz aka zauna aka rubuta agreement wajen goma sha ɗaya ina da littafin da su ma saudiya ne suka rubuta su suka rubuta ma da kansu daga cikin agreement din ce na za a buɗe musu wannan kogin maliya su rinka bi su rinka zuwa india lokacin da aka ci nasara akan turawan akan akan turawan crusade turawan cross na na spain na wajen ƙasar faransa an toshe ba su da daman su je india da china da sauransu sai sun zago ta Najeriya shine har su mangwafaf suka zo mana necessity is the mother of invention shine ba damar su bi cikin red sea sai suka zagaya ta ta ta ta Mediterranean suka yi haka suna bin tsakanin iya bakin Afirka iyakokin ruwan jikin Afirka ta cikin Atlantic har suka zo irin wayannan masu dube-dube suka zo har mu ma suka muka samu rabonmu suna gangara har suka je South Africa a South Africa to dan wannan dungun suka samu fata waje ne na sai suka mai da shi wurin hutawa saboda dogon zango yasa turawa suka zauna a gurin da yawa in an taso daga can kafin a je inda sai an zauna a wurin an yi kwanaki an huta an yi nishadi an yi shaye-shaye to daga nan aka samu South Africa yasa suka zama turawa suka kama wurin ya zama kaman kasansu suke faɗa da asalin waɗanda suke zaune a gurin na asali wannan shine daga nan South Africa kuma sai su taho su zo har ta Somali su zo ta Somaliya daga Somaliya sai su gangara su bi ta ƙasar Yaman daga ƙasar Yaman sai su gangara su bi ta dungun Saudi Arabia sai su tafi India su bi ta gaban ta gaban abin nan shiga indian ocean daga indian ocean su je gulf daga gulf gangara sai su je china da india da sauransu sai ya zama to dalilin haka sun gane wannan to daga cikin agreement din da aka yi wannan dogon tafiya na zaga afirka shi muhammad abdullahi zai ba su a yanzu abdullahi dan muhammad abdullahi da abdul aziz za su ba su dama su rinka bi ta nan cikin sauki kawai daga sun shigo ta cikin Red Sea sai su kulla bakin ruwan Yaman sai su ya shiga Indian Ocean kawai sai su dama suna yi yakin musulunci ne ya hana to daga ciki kuma duk wanda za su nada sai an san shi an rubuta sunansa sun Ingila sun tantance shi wanda zai zamanto magajin kujera don haka sai suka zama akwai ka'ida ta awaliyul ahadi ko an naɗa sarki to akwai mai jiran kujeransa kuma sai an san shi tun yana son kujera an san shi saboda kar a naɗa wanda zai zo ya saba mu abubuwa ne da yawa ya da cikin wanda zan iya kiran su ten commandments wanda aka rubuta irin wani irin wancan na to haka aka yi to shine sai aka ba su tankokin yaki lokacin ana faɗa da bindigan doka su sharif hussein sharif hassan na makka suna faɗa da da bindigoki irin na harsashi da toka da sauransu su kuma sai aka ba su igwa igwa suka zo suka yaki suka yi nasara sau daga nan shine sai aka ce to abdulaziz shine magajin mas'ud dan haka shine shugaban ƙasa abdullahi dan muhammad dan abdul wahab shine magajin abdul muhammad dan abdul wahab dan haka shine juri chief of jury gaba daya shine duk wani doka da menene daga wurin sa za ta zo shine malami shine imam shine mufti al'am na kasa har yanzu har yanzu wannan kujeran ta gidan muhammad dan abdul wahab har yanzu wannan da kuke gani amina yana kuduban nan wani makawan nan za ku ji duk lokacin an ce alu shek to alu shek din nan ƴaƴan ɗan gidan abdulwahab ne jikokinsa ne zuriyarsa ne kawai aka ba su damar su zama mufil am ko manya manyan malamai masu fatawa a ƙasa ba wani wanda zai shiga in kuma ta ce alu sa'ud to jikokin abdulaziz ne sai abdulaziz ɗin allah ya ba shi ƴaƴa masu yawa har yanzu ƴaƴansa ne suke yi ba su tsare ba suna jin wannan ne dan auta ko shi ne da'awata ko kuma akwai wani wallahu alam to shi ne yanzu su ne suke ta yi tun daga a shi har aka zo su faisal aka taho har aka zo har kan fahad har aka zo kan abdullahi har aka zo kan abdulaziz har aka zo kan wannan ne salmanu yanzu kuma dan salmanu din ne shi ne fitinan amma ya ce ya faɗa shi ma da kansa kwanan nan ya faɗa ya ce dama wahabiyanci turawa ne suka kafa mu shi ya faɗa kwanan nan duk duniya kuma aka sake sit ne ma ni ina da shi a nan ya wahabiyanci turawa ne suka kafa musu don su zama musu garkuwa a kan rasha shi haka ya ce ya ce yanzu kuma lokaci ya wuce don haka za su ajiye su yi irin nasu Allah shirye mu Allah ya mana jagora ai wa maulidi ne ai ai kuna ta maulidi ne wa hajiyawa kuna ta maulidi amma kuna zagin maulidi da sai a ce Muhammad Arabia akwai wanda ya wani jihadi da ya wuce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to me ba ta Muhammad Arabia da a ce Saud Arabia Saud ne kafa wahabiyanci bai samu nasara ba ƴaƴansu sun samu ga mai dafi su tuna da shi su gode masa shine a can da yankin Laraba ga baki daya ayi celebration din sunan yasa ake cewa ba Saude bane yawa yan Najeriya Saudi Arabia to ba Saude bace Saud Arabia Larabawan Masaudu da ya kwace manzon Allah kuma wai wannan ne zai ce kar ayi maulidi kuma me yasa aka sa mata Saudi Arabia dan me kuma munafiki ba kowa ya san me me ake nufi eh a tuna da a raya shi kuma ake ce dama maulidi ne maulidi ne duk inda kace Saudi Arabia kai maulidin Mas'ud ka tuna da Mas'udu ya he gave a lot of contribution in the development of the Arab Peninsula That is what you are saying. Kowa ya san wannan. Ask everybody. Go anywhere and ask. What is the meaning of Saudi Arabia? They name it after King Mas'ud, who gave a lot of contribution towards the development. So, wato kada da Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi bai bada masa contribution Allah ya tsawata kuma sallallahu alaihi wasallam wa fatil ma'abili wa ta'ala inna wa sallallahu alaihi wasallam hadi la sadaka mustaqim wa la ya karim kabir wannan tambaya assalamu alaikum rahmatullah ina son a yi min ƙarin bayani da wannan menene hadisi hadisai a shiga wa rabi'ul mumin asrun haruhu makamahu wa dala lailuhu maqamahu wannan hadisi mun sanata ta kunturu shine bazaran mumi ana ɗari ka yi azumi sadaka shine kasura na haruhu fasamu mumini ya samu arha ranar hunturu ba ta da tsawo ka duba gani shi da ke muke magana tayam dinmu da muke mun yi magana akan tayam inda muke watsa abun nan to kaga yanzu sai ka ga har wajen shida rana ba ta fito ba alfijirin ma ba zai keto ba sai wajen na jin ya kai bakwai da a biyar da minti goma ma da wajen shirin yanzu ko to ka ko sha biyar to ka gani da kuwa wani lokacin da muka yi azumi hutu ne ma da minti arba'in ko to haka yanzu an kwashe wajen sama da rabin awa to an tura cikin dare yulijin laila kenan a yulijin yulijin laila din nahar ko yulijin nahara yulijin nahara kenan din laila annaharu ya shiga cikin lail to kuma yanzu sai kaga rana ta faɗi karfe wajen nawa wajen shida da minti ishirin ko to shine to kaga gashi ba zafi gashi ba tsawo to ya zama arha wa dala lailuhu faqamu darensa ya yi tsawo kuma ka yi ta nafilolinka ba kai ba mai gwado yawa da sun dare ya yi tsawo an samu dama ne a yi ta nafiloli a ta tukurin ƙur'ani kai kuma tsarin nan lokacin ne ma nafilan take gagara na'am wannan laisan khabaru kal muayana ban tabbatar hadisi ne marbu'i ba sai dai maganan malamai na fi zakon haka labari bai zama kaman gani da ido ba wato abin da ka gani da ido shine tabbas akan khabar saboda mun yi magana akan kashe-kashen ilimi ko tun daga tun daga jahalu al-murakkabu har zuwa jahal albasir har zuwa wahamu har zuwa zannu har zuwa ilmu har zuwa ilmul yaqin har zuwa ainul yaqin har zuwa haqqul yaqin ko to ainul yaqin shine mu'ayana din abinda ake ga ma ga yanda yake ga yanda yake idan ka ganki ya sa ma bature ko kuma zamani ya kawo ake shirya a za mu iya cewa masarahiya abinda lara suka ce masarahiya kamar diramomi diramomi yanzu yadda muka yi bayanin nan idan aka zo aka maka yakin badar aka sama a kafin wane ne wane wane ne wane ka zo ka gani daga gama ganin nan to sai ka ga shi wanda ya ga kasar din ma yana son shi gyaran ka kai mai bada labari wanda shi ya ga abun to ana kokarin a jawo abun ne ya dada kusan to ka to shine mu'aya to bai kamar wanda ya ce ya ai kaza kaza ne to bai kai wanda ya gani ba kamar yanzu ne wani wani dan hakika ya zo ya tsaya da kai akan Shehu Ibrahim to mu kuma kamar mu da muka rayu muka kai zamanin sa muka sai kaga to me za ka ga amana mara kunya ba abin da za ka faɗa saboda mu mutanen da suka gani muka ganki muka ga almajiransa muka ga rayuwar almajiran ma kai baka sani an ce su shehu a shi su shehu abdulkadir zaria shehu adam badamagare duk baka san su baka taba ma jin ganin labarin su kawai kake ji kuma amma kai ne ka kowa ji ai ai babu kaza kaza kai ne kare ya dani dai to sai albala'u muwakkalun bil mantiq e wai ma'ana kuffa alaika haza shine albala'u muwakkalun bil mantiq daga inda kai kur to bala'i ya same ka yana fita bahaushe ya iya magana ya ce mene magana zaren bunu idan an ɗaure bunu ɗan sai ka zare baya uku ba mai da su cikin ɗaurin na dai waya ba ba aka rashin magana zaren bunu ka riga ka zare ta shi sai kuma dai sai shawo kai a'a ai kaza nake nufi a'a ai kaza ne a'a duk dai ka riga ka gama mafi saukin ta kace na yi amma wani tawili ai kaza ne ai kaza ne duk ba zai ji ta to wannan shine abin da wayannan bayanan ne tabbaya suka kusa Allah ya sa mun dace wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh